يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ga watan rabi'ul thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1400 da 46 wadda ta yi daidai da 31 ga watan goma miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na muktasar zadil ma'ad wallafar babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alai wanda babban malami sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na arba'in da bakwai kafin mu fara darasi muna mika sakon ta'aziyya na iyalin ɗaya daga cikin dattawa na wannan masallaci mai albarka alhaji garba da ya rasa wata daga cikin iyalinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata Allah maɗaukakin sarki ya girmama ladanta Allah ya bata aljanna maɗaukakiya jinyar da ta sha Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mata a mizani shi da dukkan waɗanda suka yi ta ɗawainiya wajen ainihin kulawa da lafiyarta Allah maɗaukakin sarki ya rubuta musu suma a mizaninsu 'ya'yanta da shi kansa da sauran 'yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu haƙuri sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a darasin da ya gabata ibn al-qayyim ya yi mana bayani daki-daki game da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke neman tsari na Allah subhanahu wa ta'ala daga waɗansu abubuwa waɗanda suke illoli ne kamar alhammu wal hazan kaman al'ajazi wal kasal kaman dala'iddain da kuma galabatun rijal waɗannan abubuwa mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah da su inda mala ya ɗauki guda biyun farko alhammu wal hazan ya ce waɗansu rundunoni ne guda biyu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ke ba su dama a kan zukatan waɗanda suka bujirewa Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah maɗaukakin sarki zai sa waɗannan zukata su dawo kan hanya su bar saɓa wa Allah waɗannan zukata masu saɓan Allah ba za su gushe ba cikin kurkukun alhammu wal hazan ma'ana takaici da damuwa ko damuwa da bakin ciki har sai zuwa lokacin da waɗannan zukata suka tsarkake kansu suka juyar da akalarsu zuwa ga abin da ya shafi tauhidi ta Allah da kuma fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala ka'in da na'in inda malin ke cewa babu wata hanya da za ta tsarkake zuciya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai ta abin da muka karanta sannan mun ji akwai hikimomi masu tarin yawa da Allah maɗaukakin sarki yake da su wajen bayarwa ko hanawa in ya bayar akwai hikima in ya hana akwai hikima in ya ɗaukaka akwai hikima in ya ƙasƙantar akwai hikima kowane ɓangare daga cikin ɓangarorinmu na rayuwa Allah maɗaukakin sarki kan kawo mana su a matsayin jarabawa ko dai saboda mutum ya ci gaba da dagewa da jajircewa wajen bin Allah ko kuma saboda mutum ya gane cewa ya saba wa Allah maɗaukakin sarki don ya koma izuwa gare shi sannan gaba ta kusan ƙarshe akwai hadithin da muka karanta a na inna allaha yalumu ala al'ajaz walakin alayka bil kais fa idza galabaka amrun fa qul hasbi allahu wa ni'mal wakil duk da cewa hadisin ta fuskar isnadi yana da rauni kamar yadda mun karanta inda muka karanta cewa Allah maɗaukakin sarki yana zargin mutum akan ɗabi'an nan ta al'ajazu rashin riƙo da sababi rashin dagewa da jajircewa rashin fafutuka da bin hanyoyin dacewa da wani abu da mutum yake bukata ko yake nema a rayuwa ko ta duniya ko ta lahira wanda wannan shi ake nufi da al'ajaz a madadin al'ajazu gara mutum ya zamanto yana da kiyasa ma'ana mutum zai zamanto mai himma mai yin riko da sababi wajen ganin cewa ya samu wani abu da yake bukatar samu idan dukkan sabubban da ake bi don a samu wannan abun mutum ya bi bai samu ba sai ya dogara ga Allah shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza galabaka amrun fa qul hasbi Allah wa ni'mal wakil da haka sai zamto ya ba mu misalai guda biyu na cewa abubuwan guda biyu ake so ka hada ruko da sababi da tawakkali waɗannan abubuwa ne da babu cin karo da juna fa iza azamta fatawakkal ala Allah annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi ainihin wato cikin wuta ya ce hasbi allahu wa ni'mal wakil bayan ya yi riko da dukkan wasu sabubba da aka umarce shi da ya bi za mu tashi daidai gabar وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم احد لما قيل لهم بعد انصرافهم من احد ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فتجهزوا وخرجوا لهم ثم قالوها فاثرت اثرها ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون mala ya ce haka ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa shugaban masu tawakkali na duk duniya shine manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk da ƙarfin tawakkalin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi riko da sababi domin yaƙe-yaƙen nan duk riko da da sababi ya je yaƙin badar tare da cewa shi mai tawakkali ne ya je yakin Uhud ya je gazwatul khandaq ko kace ahzab da sauran yaƙe-yaƙen duk da annabi ya je balma a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da dukkan wasu dabaru na yaƙi da dukkan ainihin wato ake bi wajen cin nasara inda in kun tuna nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu gwanaye wanda sun kware a abin da ya shafi harbi da kibiya ko kwari da baka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin strategy irin na yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba su akan dutsen Uhud har ma ya ba su umarni cewa ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kasu sako wannan menene riko ne da sababi wannan hawansu da shirya su da ya yi shine zai ba da nasara a riko ne da sababi bayan ya yi wannan sannan sai ya dogara ga Allah na fata an gane an karya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙora an yi masa kaza an yi masa kaza wannan baya kore tawakkali balma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙoƙarin haɗa tsakanin abubuwan ne guda biyu tsakanin riko da sababi da kuma tawakkali kaga dai yakin uhud sai da aka fita sai da aka shirya wane da wane ku tsaya guri kaza su wane ku tsaya guri kaza aka yi sahu wa'anda za su hau kan dutse suka hau wa'anda za su fuskanci guri kaza duk sai da aka yi wannan sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a Allahumma munzil alkitab wa majri sahab wa hazim alahzab ihzimhum wansurhum wansurna alaihim kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zaman sai a gida yayi ta addu'a ba sai da ya fito fitowarsa riko da sababi ne sai da aka zo filin daga riko da sababi ne sai da aka shata riko da sababi ne aka shishirya rundunonin nan da sojojin nan duk inda kowa zai tsaya dukkan waɗannan riko ne da sababba to annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ranar uhud lamma qila lahum lokacin da aka ce da su ba adan sirafihim min uhud bayan dawo wasu daga yakin uhud sai ake ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ai innan nasa qad jama'u lakum aka ce mutane fa ma'ana kafiran nan qad jama'u lakum sun yi gangami sun yi taron dangi sabida ku sabida su yaƙe ku sabida su kawo ƙarshen ku fakhshawhum ya kamata ku ji tsoron su fatajahazu kaga gaya musu wannan magana da aka yi an gaya musu ne don gwiwarsu ta sace ta yi sanyi don zuciyarsu ta karaya amma fatajahazu suka ƙara shiri wa kharaju suka kuma fita lahum ga waɗancan da ake tsoratar da su cewa za su zo su far musu thumma qaluha kaga bayan sun yi riko da sababi sannan suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shine qad innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ibn al-qayyim yana so ya gaya mana a yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sun faɗi wannan kalmar ne bayan sun fito a madadin kowa tunda an tsoratar da su cewa ga kafirai can sun yi gayyata sun yi taron dangi a madadin kowa ya shige gida ya sa sakata wani ya shige karkashin gadon matarsa ya ci gaba da jan da carbi mai dubu ya dinga hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil haka sahabbai suka yi ba haka suka yi ba haka annabi yayi ba haka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mai suka yi fitowa suka yi daga gida baro gidajensu suka yi fitowa suka yi daga cikin gari suka kuma yi dukkan shirin da ya kamata bayan sun gama shirye-shiryensu sannan suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana Allah ya isar mana madalla da abin dogara in ya zama shine Allah fa atharat atharha baka ga tayi tasiri ba tayi tasiri fa atharat atharha sai ku gashi tayi tasiri hasbunallahu wa ni'mal wakil su sai tayi tasiri fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim ولهذا قال الله تعالى don haka ne Allah maɗaukakin sarki ce wa man yattaqillaha duk wanda ya sanya kariya da garkuwa tsakaninsa da azabar Allah ashe ba riko da sababi bane taqwa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah duk wanda domin attaqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya shine ka sanya wani kandagarki ka sanya wata garkuwa tsakaninka da azabar Allah. Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ja'allahu makharajan ƙa'idar Allah zai sanya masa mafita. Duk abin da ya dame shi Allah zai bashi mafita. Duk abin da ya kulle Allah zai buɗe masa. Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu Allah ya yi alkawarin azurta duk wanda ya kiyaye dokokinsa zai azurta shi min haithu la yahtasib ta inda ma mutum baya tsammani ta inda mutum baya zato sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu Allah ya ishe shi a yaushe ne Allah ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu sai da ya ce wa man yattaqillaha ruko da sababi kenan sai da mutum yayi takawa duk abin da zai kai shi wuta yayi kokarin janye jikinsa duk abin da zai kawo fushin Allah a kansa sai da ya kokarin kauce masa ya kiyaye dokokin Allah Allah ya ce farko abin da zai wa duk wanda ya kiyaye dokokinsa Allah ya ce yi kai ya ce ka bari ka bari dukkan abin da baya so ka tsame kanka daga ciki Allah ya ce zai baka mafita ashe halin da muke ciki da za mu ji tsoron Allah jin tsoron Allah na gaske ba na baki ba ashe da Allah zai ba mu mafita kuma da Allah ya azurta mu ba ta man fetur ba domin ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk tunaninka ya tafi akan fetur inda za mu ɗabbaka wannan ayar wa manyan taƙin laha za ka sha mamakin Allah subhanahu wa ta'ala za ga ta inda kuma wani arziki Allah ta'ala zai fito wa mutane ba ma ta inda suke tsammani ba ta man fetur ba kaga bayan mutum ya yi riko da sababi zai samu mafita kaga mutum ba zai zama kawai zo ya zauna an ce ka yi kaki an ce bari kaki bari a to baka neman mafita kenan mai neman mafita shine wanda aka ce yi ya ce to bari ya ce ya bari to wanda duk yake da haka za a ba shi mafita ba ma iya mafitar ba Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani wato tsoron Allah tsoron Allah yana ba wa mutum mafita sannan yana kawo arziki sai Allah yake cewa wa man yatawakkala ala Allah kaga bayan riko da sababi sai Allah ce to wanda kuma duk ya dogara ga Allah fa huwa hasbu Allah ya isar masa suratul talaq aya ta biyu zuwa ta uku wa qala Allah ta'ala wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah riko da sababi kenan wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna ga Allah ne kadai mu'minai suke dogara kaga can an ce wattaqullaha ana so a gaya maka ba su rabuwa tsakanin riko da sababi da tawakkali babu babu ba sa cin karo kulla gidanka sa sakata ka dogara ga Allah Allah ya babu cin karo na fatan gane ka kirfa gidanka ka ce ka dogara ga Allah wannan kuskure ne domin baka yi riko da sababi ba ina fata an gane to da haka waɗannan abubuwan guda biyu ko da yaushe ana samun kuskure na fahimta a kansu ko mutum ya rike ɗaya ya ba ɗaya akwai wanda yake ganin kawai riko da sababi shine zai bashi abin da yake bukata da haka babu tawakkali a cikin kamus dinsa abin da ya sani kawai fafutuka riko da sababi akwai kuma wanda a'a shi kwata-kwata yana nan a zaune ya ki kowane irin motsi ya ki bin kowane irin sababi kawai shi wato almutawakkilun billah ne wata rana aka ce wasu bayan Allah suna tafiya za su yi tafiya kowa ya yi guziri tafiya ce irin ta da mai garin kwaki ya yi guzirinsa wanda ake ainihin wato yi masa garin kunu kowa sai wani cikin magabata ya ga wani shishi kaɗai ba komai a hannunsa sai ce wancan fa sai aka ce ai almutawakkilun billah kenan sai ce ƙarya yake ba mutawakkilun bane muta'akilun ne mai neman yan uwansa su ciyar da shi ne shi ba zai dauki guziri ba in haka ne ya tafiyarsa shi kaɗai mana ya zai bi masu guziri an gane ko yawwa wannan da kagan akalla duk wanda ya fito da guzirinsa zai matayi ko kowa ya ƙi yin tayin ma aka ga zai rasu ai za a yi masa za a ce a ba shi abinci ko to ya zai bi masu guziri da sai ce su tafiyar su ta wani da ake ba da misalinsa wani mai ɗan takarar walittaka da neman karama a irin kasuwanni irin na da na ƙauye in aka zo za a tafi kasuwar ƙauye aka ce ga mota an samu sai ce ku tafi kun san wanda Allah ya ba kun san wanda Allah ya ba kenan ha kuma su gama hawa mota sai sun je kofar kasuwa sai su ga ya riga su zuwa aka ce in bayan Allah kenan ai baya hawa mota kullun da an zo sai an ce ya hau baya hawa kuma sai ya riga mu zuwa kasuwa wata rana a cikin ƙauyen wani shi kuma sai ce ba za shi kasuwa ba gona za shi a ranar yana cikin gona yana aiki sai ga wannan mutumin ya sa takalmi ɗaya nan ɗaya nan yana ta gudu eh wani kakana ne yaban wannan labarin yana ta gudu sabida haka sai ashe haka yake sai je in yi yanki wannan ya gudun in ya je sai ya samu guri ya sha iska ya huce da an je kawai sai a tarar da shi to shi ne ake ce masa a malam kan faɗi sunanka kuma ko sunanka ne a gane ko sai ake faɗa ma wani suna sai ake ce mai waliyin diddige ma'ana waliyin gudu akan kafafuwa kenan da haka riko da sababi da tawakkali a hada suke shi sa malik ke ta kawo mana ayoyin da zai nuna maka cewa da tawakkali da riko da sababi babu cin karo da juna fattawakkulu wal hasbu bidun al qiyam bil asbab al ma'mur biha ajazun mahdun malik ce kaga da awat tawakkali wal hasbu da iso wato da cewa Allah ya isar maka bidunil qiyami bil asbab ba tare da tsayuwa da bin sabubba ba al ma'amuru biha da aka umarce ka kabi ajazun mahadun ba tawakkali bane gazawa ce tsantsa mutum ya ce Allah ya ishe ni ya ki zuwa ko ina an ce kan ya ce ai an ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu to da awat tawakkuli tawakkali da isuwar Allah maɗaukakin sarki ba tare da mutum ya tashi ya yi wani motsi na bin sababi ba mutum ya ce shi yana son ya sami yaya aka ce ya aure ce a wa man ya tawakkal alallahi fa huwa hasbu tsakaninku da Allah zai haihu wannan ya ƙi ya aure ya ce yana son ya haifi yaya yanzu wannan aishin agan shi da ya'ya ma abin tuhuma ne ba magana tawakkali ma ake ko magana ce ta annalahu aulat tambayarsa za a yi ma ina ya nemo ya samu wa'annan yayan saboda dukkan wasu sabubba da ake bi wajen samun yaya an san bai ba na farko shi ba ba shi da kwarkwara ba shi da baiwa ba shi da mata an gane ko anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba ta yaya zai samu yaya bayan ba shi da mata kenan wani irin hanya ce sababi ta samun yaya shine aure Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne yake abinsa babu bin sababi amma da ni da kai Allah ya ce mu bi sababi shi Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqula an yaqula lahu kun fayakun shi yasa sai ya nuna maka shi ba sai ya bi wannan sababban ba shi yasa sai ya samar da annabi Isa bawa ba uba ya samar da annabi Adam ba me na fata an gane sai malai yake cewa rashin ruko da sababi wannan ba tawakkali bane kasawa ce zalla wa in kana mashuban bi nau'in min tawakkuli ko da yake ya dan cakuda da wani nau'i na tawakkali amma fala yanbaghi lil 'abdi an yaj'ala tawakkulahu ajzan bai dace ba ko kadan bawa ya sanya tawakkalinsa shi gazawa shi shine tawakkali a wajensa yaƙi kowane irin motsi yaƙi ya je kasuwa yaƙi ya kwadago kamar yadda wata rana aka ce sayyidina Umar radiyallahu an ya ga wani mutum a gindin bushiya ya ce ya kowa ya fita harkokin yau da kullum kai kana zaune sai ya ce wa sayyidina Umar wa ma min dabbatin filardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin yace kai haka ka fahimci ayar shi nan iya gaskiyarsa shine Allah ya ce babu wata dabba ba wata halitta da take tafiya a doron ƙasa face arzikin ta yana wajen Allah da aka shi ba ya je kasuwa ba sayyidina Umar tambayar da ya masa ka taba ganin sama ta yi ruwan kuɗi ba kuma lokacin almannu was salwa bane ballanta naka cewa wa nazzalna alaikumul manna man was salwa ba lokacin da ake sauka ake yin ruwan yan shila bane a saukar da ruwan darba mutane su sha sannan ba lokaci bane da sama take ruwan kudi ba a ruwan kudi yanzu sama tana ruwan kudi yace ko ka tashi ka tafi kasuwa ko jikinka ya gaya maka na fata an gane da haka kada mutum ya sanya tawakkalinsa kawai malalaci ne kawai baya son nema baya son abin nan kawai sai kuma ya fake a rumfar tawakkali wala ajazahu tawakkulan ko kuma ya sanya gazawarsa ita ce tawakkali ko ya sanya tawakkalinsa shine gazawa ko gazawarsa ita ce tawakkali bal yaj'alu tawakkulahu min jumlatil asbab bal so ake ya sanya tawakkalinsa yana daga cikin jumlar sabubba allati la yatimmul maqsudu wanda manufar mutum ba ta cika illa biha kulliha sai da su gaba daya sababi tawakkali na fata an gane shi yasa satin da ya wuce mun shara zuwa ga wanda ya zo ya saki raƙumin sa ya zo wajen annabi ya ce a baka daure shi ba baka yi madda baibayi ce na dogara ga Allah sai ya ce ai babu cin karo yi madda baibayi kuma ka dogara ga Allah wa min hahuna ghalita ta'ifatan malai ce anan ne wasu bangarori na mutane guda biyu suka yi kuskure ihdahuma bangare na farko za'amat suna riya anna tawakkula wahadahu su suna ganin tawakkali shi kadai sababun mustaqillun shi ma sababi ne mai cin gashin kansa fa addalatil asbaba allati qatadatha hikmatullah don haka suka wofuntar da dukkan wasu sabubba da Allah hikimar Allah ta hukunta su na fatan gane da aka sai zamanto ba sabon kowane irin sababi wanda Allah ya hukunta cikin hikimarsa in an bi kaza ana samun kaza in an bi kaza ana samun kaza dogaro da cewa su kawai ai tawakkali shi karan kansa sababi ne mai cin gashin kansa ko shi kaɗai ka rike to shi ma sababi ne sai suka wofuntar da riko da dukkan wasu sababba wa'yanda hikimomin Allah subhanahu wata'ala suka hukunta su athaniya bangare na biyu qamat bil asbab su kuma yan riko da sababi ne zalla wa a'radat an tawakkuli da bujirewa tawakkali su kuma shi yasa duk wa'annan bangarorin da mutane akan kuskure suke tafiya shi yasa shi wannan karan wannan nabiyin kawai baka samu ba laifinka ne ya ba kai kuɗi ba kawai laifinka ne ya ga hanyoyi nan da ake bi ka yi kuɗi da haka ya baka ko da ka gaya masa ka bi su shi yana ganin ba daga matsalar daga gare ka ne to kaga wayannan shine kusakurai guda biyu da waɗannan ɓangarorin suka yi wancan kuskuren su tawakkali kawai babu riko da sababi kenan yanzu sai kawai mutum ya je kan titi dab ta tawo a guje kawai kwanta a kan titi a yi magana ya ce kullum yusiba na illa ma ka taɓa lahula na huwa maulana kuna fahimta da haka ruko da sababi daban tawakkali daban والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله أبن نفي أنن النبي صلى الله عليه وسلم يا شرير دا باوا zuwa ga abin da a cikin wannan abin ƙarshen kamalar bawa tana cikin wannan abin da annabi ya shiryar da shi menene shine an ya harisa alama yanfa'uhu wa yabzula juhudahu wa hina idhin yanfa'uhu tahassubu an ya harisa alama yanfa'u abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu shine kowane ɗaya daga cikin mu yayi matukar kwaɗayin duk abin da ya san zai amfane shi dan adam yana son kuɗi yana ganin kuɗi za su amfane shi dan adam yana son lafiya yana ganin lafiya za ta amfane shi dan adam yana son muhalli yana ganin muhalli zai amfane shi dan adam yana son abin hawa yana ganin abin hawa zai amfane shi dan adam yana son abubuwa da yawa dan haka babu laifi cikar kamalar bawa tana cikin abin da annabi ya shiryar da mu cewa ka yi kwaɗayin duk abin da zai amfane ka sannan ka ba da dukkan ƙoƙari wajen samu me kenan riko da sababi wahina idin to lokacin da mutum ga abin da zai amfane shi yana matukar kwaɗayin abin sannan ya bi dukkan hanyoyin da ake bi don a samu abin to a daidai wannan lokacin ne yamfa'uhu tahassubu dogara ga Allah da cewa Allah ya isar maka zai masa amfani bi khilafi man farrada sabanin wanda ya sakaci thumma qala sannan ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil ina fata an gane ya yi sakaci baya kowane irin motsi baya riko da kowane irin sababi yana zaune a cikin gida ko a kofa gidansa kullum yana hasbi Allah wa ni'mal wakil fa inna Allah ya lumu wannan Allah zarginsa yake kada ya dauka yana ta yin wani abun kaman yana burge Allah ne yana ta hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah cewa yayi ya gaya mana alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sai kawai suka zauna suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fakhshawhum fazadahum imanan sannan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil da aka sakaci ne mutum ya tsaya yana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil kawai fa inna allaha yalumuhu Allah zai zarge shi wala yakunu fi hadhihi alhali hasbahu a irin wannan halin kuma Allah ba zai isar masa ba ai can ma da muka karanta Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib bayan yayi riko da sababi sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu to a nan tun da ya ƙi yin abin da Allah ta'ala ya ce ya yi na riko da sababi to a nan Allah ba zai isar masa ba fa inna ma huwa hasbu manittaqa Allah yana isarwa wanda ya ji tsoronsa ya kiyaye dokokinsa thumma tawakkala alaihi sannan ya dogara da shi faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallama fi dhikr ibn al-qayyim yace ga wani fasali zamu ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin yin zikiri ambatan Allah kana akmalun nasi dhikran lillahi azza wa jal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi cika mafi kamalar mutane wajen zikiri da ambatan Allah azza wa jal babu wanda ya kai manzan Allah zikiri in kana neman azzakirul haƙiƙi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai da'awar zakiru to shugaban zakirai na duniya da lahira shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal mala ce tsaya ma banda wannan kana kalamuhu kulluhu fi zikirillah wani zakiru ne haka in ba manzan Allah ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zancensa gabaki ɗaya cikin ambatan Allah ne wa ma walahu ko abin da yake da alaƙa da ambatan Allah zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zikiri ne da abin da ya jibinci zikiri wa kana amruhu wa nahayuhu wa tashri'uhu lil ummati zikiran minhu lillah umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shar'anta wa al'ummarsa shari'ar Allah wannan shi ma wani zikirin Allah ne daga manzan Allah in manzan Allah ya ce ku yi kaza zikiri ne manzan Allah ya ce ku bar kaza zikiri ne ya karantar da mutane shari'ar Allah shi ma wannan zikiri ne wa ikhbaruhu an asma'ir rabbi wa sifati idan manzan Allah ya zauna yana labarta mana sunayen Allah da sufofin Allah wannan shi ma zikiri ne manzan Allah yake wa ahkamihi wa af'alihi wa wa'adihi wa wa'idihi zikiran minhu lahu wa ahkami lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari game da hukunce-hukuncen Allah wa af'alihi da ayyukan Allah wa wa'adihi da alkawarin Allah wa wa'idihi da narkon Allah zikiran minhu lahu wannan wani zikiri ne da manzan Allah yake yi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa sana'uhu alaihi bi ala'i yaban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi wa Allah game da ni'imomin Allah wa tamjiduhu girmama shi da yake yi wa tasbihuhu tsarkake Allah da manzan Allah yake yi wa tahmiduhu godiya da manzan Allah yake yi wa Allah zikiran minhu lahu wannan zikiri ne manzan Allah yake wa Allah wa su'aluhu roƙon da manzan Allah yake yi wa Allah wa du'a'uhu iyahu da addu'a da kiran Allah da yake yi wa ragabatuhu da kwaɗayinsa ga Allah wa rahabatuhu da tsoron da yake yi ga Allah zikiran minhu lahu wannan zikiri ne manzan Allah yake yi wa Allah wa sukutuhu zikiran minhu lahu bi kalbi in kaga manzan Allah yayi shiru zikiri yake yi wa Allah a zuciyarsa karka ci dauka yayi shiru ka dauka shiru yake baya cewa komai a'a sukutuhu shiru din annabi sallallahu alaihi wasallam zikiran minhu lahu wani zikiri ne manzan Allah yake yi ga Allah bi kalbihi da zuciyarsa fakana zakiran lillahi fi kulli hayani da haka manzan Allah zakiru ne a kowane hali manzan Allah duk sanda ka ganshi kawai zikiri yake domin duk waɗannan abubuwan da ibn al-qayyim ya kawo zikiri ne ga Allah to in haka ne manzan Allah babu lokacin da baya zikiri in dai ya buɗe baki yayi magana zikiri ne in yayi shiru zikiri yake a zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam fakana zakiran lillah manzo Allah ya kasance zakiru ne mai yawan ambatan Allah ne fi kulli hayani a kowane hali wa kana zikiruhu lillah ambatan sa ga Allah zikirin da manza Allah yake yi ga- na Allah ya jiri wannan zikirin yana tafiya ne ma'a amfasihi tare da numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qa'iman wa qa'idan wa ala jambi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye a zaune a kwance wa fi mishihi mashihi a tafe wa rukubi a haye wa sairihi a tafe wa nuzulihi as- ya halin saukarsa da kan abin hawa wa za'anihi halin bulaguransa wa iqamatihi da lokacin da bai yi bulaguro ba yana zaune a gari yana gari ko da yaushe manzo Allah zikiri ke ka gaya min zik- zakiru mai irin wannan babu zakiru na gaskiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidu zakiri da kenan a kowane irin yanayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ta ce kana yadhkurullaha ala kulli ahyani za Allah yana ambatan Allah ne a yaushe. ba ni da kai ba da mukan samu wani lokacin muna zikiri wani lokacin muna hira wani lokaci muna shiru wani lokaci muna bacci wani lokaci muna kaza muna kaza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zakiru ne a kowane irin yanayi in ka gan shi a halin tafiya zikiri yake a halin zaman gida zikiri yake in a tsaye yake kaga allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana gaskatuwa ne a kansa wa kana idza istayqadha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya farka daga bacci qal yana cewa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yana farkawa daga bacci abin da ke fara fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikiri ne yana cewa dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu wa ilaihin nushuru tashi da tattaruwa zuwa gare shi yake wannan hadithi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin ad-da'awat hadithi lamba ta 6312 3314 6314 6324 a cikin at-tauhid hadithi na 7394 hadithin huzaifa Allah ya kara masa yadda imam al-bukhari ya kuma ruwaito wannan hadithin ainihin wato hadithi na 6325 7395 hadithin abi dhar Allah ya kara masa yadda imam muslim shi ma a cikin azzikir wa du'a hadithi na 2711 hadithin albara ibn azib radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda thumma zakara ahaditha sannan sai malam ya ambaci hadithai ruwiyat da aka ruwaito fi ma ya kula cikin abin da manzon Allah ke faɗa idas ta yi kaza in ya farka daga bacci wa izabta ta hassala an ruwaito hadithai da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama abin da yake faɗa idan zai buɗe sallah du'a'ul istiftah wa idza kharaja min baiti an ruwaito mana hadithai game da me manzon Allah yake faɗa idan zai fito daga gida wa idza dakhala al masjida idan zai shiga masallaci wa ma yaquluhu fil masa'i was saba an ruwaito mana abinda manzon Allah yake faɗa safa da yamma wa inda lubsi thawb da lokacin da manzon Allah zai sanya tufafi wa dukhulil manzil da lokacin da zai shiga gida wa dukhulil khala da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga bayi wal wudu da lokacin da zai yi alwala wal adhan da zikirin da manzo Allah yake yi lokacin kiran sallah wa ru'yatil hilal lokacin da jaririn wata ya fito akwai abin da manzon Allah yake faɗa an ruwaito shi wal akali da zikirin da annabi yake yi in zai ci wal utas da kuma zikirin da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallama idan yayi atishawa zakar ibn al-qayyim wa'annan duk hadisan ibn al-qayyim ya kawo su fi zadil ma'ad a cikin ainihin shi babban littafin da aka cirato mana wannan a ciki zadil ma'ad ka koma cikin mujalladin sa na biyu a hadisi ko shafi na 200 da 365 zuwa 370 za ka ga zikiri zikirai rututu da ibn al-qayyim ya kawo waɗanda suke da alaƙa da waɗannan mahimman wurare da muka ji cewa ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wani zikiri a waɗannan wuraren faslun mala ya ce ga wani fasali fi hadihi sallallahu alaihi wasallam inda dukhulihi manzili koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai shiga gidansa lam yakul li yafja ahlahu lam yakul li yafja ahlahu baghtatan yatakhawwanuhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai kasance yana fadawa gidansa ba zato ba tsammani ba ya kai wanda yake sanda in zai shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shigar wa iyalansa baghtatan lam yakun bai kasance ba liyafja'a yana girsassu yana yi musu afke ya afka musu baghtatan ba su san da zuwansa ba ya takhawwanuhum kamar yana tuhumar su da ha'inci yana so ya ga wani abu kamar zuciyarsa tana bashi duk wanda yake irin wannan a gidansa to kamar zuciyarsa tana bashi wani abu yana tuhumar iyalansa suna haƙintarsa wanda duk ba zai musu sallama ba in tafiya ce ba zai musu waya ya ce gashi nan zuwa ba ko gashi nan a hanya ko ya kusa zuwa in kuma yana gari in zai shiga ba zai sallama su ji cewa gashi nan ya zo ba kamar ƙoƙari yake zamar wa iyalansa ɗan sandan farin kaya na ciki kamar ƙoƙari yake ya kama laifinsu kenan shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tuhumar iyalansa da ha'inci shi yasa bai shigar musu irin shigar ba ta baya yin haka yana shiga ne da sanin su cewa gashi nan zuwa walakin kana yadkhulu ala ilmin minhum manzon Allah yana shiga gidansa da sanin iyalansa domin wa kana yusallimu alaihim ya kasance na yi musu sallama manzo Allah yana yi wa iyalansa sallama wa idza dakhala da zarar ya shiga gida kuma bada bisiwak manzo Allah yakan fara asuwaki ne saboda kula da tsafta nabu da ya shiga gida yakan yi kokari ya fara yin asuwaki wa sa'ala anhum yakan tambaya game da iyalinsa ina wani ina wance ya wance take ban ga wance ba wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka shigo gida in iyalan ba ɗaya bane wadda ka gani ina wance take a tana daki a tana cikin bayi yaran ka duka tambaya ina wani ina wani ina wance ina wance ina wance duka tambaya wanda suke nan ga su wanda ba sa nan suna ina a an aiki wane wane yana makaranta wance bata dawo daga gurin kaza ba duk kana da labari wa rubbama qal wani lokaci annabi yakan ce hal indakum min gada gidansa ne shi ya kawo amma yazo zai ce ko akwai dan kalaci hal indakum min gada shin ko kun dan ajiye wani abinci da za a ci gada abincin rana wani lokaci yakan tambaya hal indakum min gada wa rubbama sakata kai sau da yawa ma shiru yake yi hatta yuhdara baina yadayhi ma tayassara har a kawo masa abin da ya sawwaka babu takallufancin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba takallufanci inda za mu ɗauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun huta za mu samu sauƙi mai tarin yawa wani lokaci ina abinci na a kawo wani lokaci kuma zai zo ya zauna in ba a kawo ba ƙila an yi baki an ba su ƙila kaza ƙila kaza in aka kawo abin da ya sawwaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci wannan hadithi imam muslim ya rawaito shi a cikin as-sawm hadithi na 1154 hadithin aisha Allah ya kara mata yadda فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخوله الخلاء ga wani fasali da yake karantar da mu koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da zikirin da ake yi lokacin shiga ban ɗaki wa thabata anhu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sallama alai wani mutum ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama wa huwa yabul lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin bawani falam yarudda alai manzon Allah bai bashi amsa ba bai bayan masa da sallama ba an ce sai daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sannan sai ya mai masa da sallama wannan hadisi imam muslim ya kawo shi a cikin alhayyid hadithi na ɗari uku da saba'in imam abu dawud a cikin at-tahara hadithi na sha shida hadithin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma wa akhbara anna allah subhanahu wa ta'ala yamqutul hadith ala al-ghaib manzo Allah ya bada labari cewa Allah yana fushi mutum yana ban daki yana biyan bukata yana magana ba a magana a ban daki ba a magana in ana biyan bukata kenan shi yasa da aka yi masallama bai amsa ba sai da ya fito ya dawo ya abin nan ya yi alwala sannan sai ya amsa sallama wa kana sallallahu alaihi wa sallam la yastaqbilu al-qibla manzo Allah baya fuskantar al-qibla wa la yastadbiruha bai kuma juyawa al-qibla baya bi ghaidin wajen yin gaidi wala baulin ko bawali wana ha an zalik kuma manzo Allah yana hani ma da yin haka manzo Allah ya hana a fuskanci alqibla in mutum zai biya bukata ko kuma ya juya alƙibla baya wannan hadithi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-wudu hadithi na 144 haka a cikin as-sala hadithi na 394 imam muslim a cikin at-tahara hadithi na 264 hadithin abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi fasulun abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah amin